العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شعننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna sha uku ga watan rabi'u sani dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan goma dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna fata allah ta'ala ya mana gaban katar da taufiki da muwafaka muna cikin kitabu sala insha Allah yau za mu tashi babu sufu nan ne za ka shigo na ku ya yi unwani ko bewa akwai ko na za mu tashi babu sufu baban da ke bayani akan cika sahu da kuma tsaida shi da meke shi da kasancewar shi yin hakan cikan sallah ne rishin cika sahu yana daga cikin tawaye sallah balma yakan gadarwa da al'umma mummunan al'amari na rabuwan kai da rashin fahimtar juna da fadace-fadace da sauransu malace al'adisu thamin wa sittun عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف أو سورة فإن تسوية فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أجمع يدنا كوكوا مفردي taswiyatar saffi ko sufuf saffi ko yawa to a wani wurin sufuf ni na sufuf ne a wannan hadisin a karajahul bukhari wa muslim bukhari ya rawaice shi fil azan hau da muslim fi sala hadisi daga alas dan malik ya dala ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sauwu sufufakum ku daidaita safu-safunku na sallah fa inna taswiyatas sufufi ko fa inna taswiyatas saffi lalle cika sahu da daidaita shi da meke shi a cikin sallah min tamamis sala wannan yana daga cikin cikan sallah ina ta fahimta kenan wato cika sallah wani al'amari ma cika sahu wani al'amari ne babba a cikin sallah domin ana bukatar sallar a ga cewa ta cika burin kowane masallaci ya ga sallar shi ta cika ko ba ka ba to manzo sallallahu ya gaya mana cewa shi cika sahun yana daga cikin abin da yake taimakawa sallar ta cika a cikin wannan hadisi annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana shiryar da al'umman shi zuwa ga abin da zai kasance wato matsala ne a gare su kuma tsira ne a gare su wani kuma shine wato ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da akwai romo akwai riba akwai wani abin da zai kasance karuwa ne a gare mu ko duniya ko lahira na sallallahu alaihi ya nuna mana shi ai manzo sallallahu bai bar duniya ba ma min khairin illa dallal ummata ilaihi وما من شر إلا حذرها عنه ba wani alkhairi manzo sai da ya nuna mana kaga wannan cika tsawon wato kasancewar fa'ida ce a gare manzo sallallahu alaihi wasallam ba hatta wannan sai da ya mana bayanin cewa lalle lalle mu yi kokari mu cika wannan safu malike cewa al-akamul mustanbata min al-hadith hukumce hukumcen da za a mu fahimta a cikin wannan hadisi na farko shine shar'ancin daidaita sahu a cikin sallah ta yadda waɗanda wanda suke tsaye a cikin sahu su daidaita safin su kasance suna kan layi guda ɗaya babu wanda ya yi waje ko wani ya yi ciki babu wanda ya yi gaba ko ya yi baya wani hadisi yana nuna mana haka mashru'uyya mana shar'ancin wannan mu kasance akan layi ɗaya babu wanda ya yi gaba ko baya fa'ida ta biyu hadisin yana nuna mana cewa lalle daidaita sahu sababi ne na cikan sallah to daga nan sai waɗansu malamai suka gano cewa to ashe shi cika sahun mustahabbi ne ana fahimta kasancewar manzo sallallahu ya ce min tamami sala yana daga cikin abin da yake cika sallah to duk abin da baya ma sallah illa cika ta ne zai to wannan abin mustahabi ne an fahimta ko wannan kuma shine mazhaban jumhurin malamai akan cewa cika sahu mustahabi ne da me suka kafa hujja min tamamis sala amma akwai wani kauli wanda yake nuna cewa cika sahun wajibi ne su kuma sun kafa hujja ne da hadisin da zai zo na gaba insha Allah wanda shi ne zamu karanta bayan wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wa tabbas ku cika sahun ku in kuma ba haka ba Allah ta'ala zai sassaba ya sanya sabani tsakankanin fuskokinku ku to suka ce duk abinda wani wa'idi zai hau kan shi to wani abin ya nuce wajibi ne ina ta fahimta kaga wannan kaulin yana da karfi kenan sai fa'ida ta uku hadisin yana nuna mana karhancin makruhi ne a yi sahu da karkata an gane ko kuma wannan yin sahu da karkatan tawaya ne a cikin sallah hadisi yana nuna haka kuma hadisin fa'ida ta hudu yana nuna mana falalar sallar jama'a falalar sallar jama'a saboda wato irin ladan da aka faɗa idan aka daidaita sahu ko irin mabin da za a mora idan kuka daidaita sahunku sallarku za ta cika ina ta gani kuma shi wannan daidaita sahu me sababin shi sallar jama'a ne idan aka taru za a yi sallar jama'a ne ai za a cika sahun ko ba haka ba kuma kuka yi za ku samu lada za ku samu wato wani abu na daraja a wajen Allah wannan ya nuna maka falalar ita sallar ta jama'ar kanta domin idan ba a haɗin mutu ba za a samu wani ba ina ta gani sai fa'ida ta biyar ta ƙarshe a cikin shi wannan hadisin malamai suka ce hikimar da ya sa aka umarce mu da daidaita sahu hikimar don mu yi kamanceceniya mu yi dace mu yi daidai da mala'iku a cikin su ma cika safinsu domin imamu musulun ya fitar da hadisi daga jabir ɗan abdullahi yadda ala tabbata a gare shi ke cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito kenan su suna zane ya huto daga cikin gida sai ya riske su faƙala sai na salama ya ce musu ala ta sufuna kama ta suful mala'ikatu inda rabbiha manzo ce ma sahabbai wai shin ba za ku yi sahu ba ku daidaita shi ku jera shi ku yi shi tsaf kamar yadda mala'iku suke yi a wajen ubangijinsu ƙulna jabir ce sai muka ce ya rasulallah ya annabin allah kaifa a tasufful mala'ikatu inda rabbiha to yaya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu ƙala ya ce yutimmuna sufufal awwala sukan cika safu na farko ne sa'annan mai bi mishi sa'annan mai bi mishi kuma wayatara suna fi saffi suna jeruwa car su zamana su jeru tsaf a cikin sahu haka suke yi a wajen ubangijinsu wannan shi ya samu ma kenan hikimar aka ce mu ba idan za mu bautawa Allah to mu yi irin nasu ina ta fahimta to wannan shine suka ce hikimar a umurta mu da wannan cika sahu da kuma jeranta shi sai hadisi na gaba alhadisu tasi'u wa tis'un hadisi na wa sittun afwan alhadisu tasi'u wa sittuna hadisi na 69 anin nu'man bin bashir radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم wata hadisan da ya gabata da muka yi sha'id da shi ga waɗanda suka wajabta cika sahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato lalle lalle ku cika sahu shine la tusawwunna sufufakum lalle tabbas mana akwai ta'ki umarni mai karfin gaske ne ga alamu ta'ki ga nuna tauki lalle lalle kawa ka a jikar da a gani ba ku cika ba lalle ku cika sahunku in kuma ba haka ba au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko qulubikum a tarwaya Allah ta'ala ko kuma ya sassaba tsakankanin fuskokinku ko zuciyoyinku ku kasa fahimtar juna ku yi ta faɗace-faɗace kuna ta gaba wali musulmin ruwaya ta imamu muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufufana hatta ka annama yusawwi bihal kidaha hatta ra'a an qad aqalna anhu ثم خرج يوما فقال حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم هذا سبب حديث كده رواية إمام مسلم يكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi da kanshi yake daidaita mana sahuni ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan yace hatta ka annama yusawi bi alqidaha kai ka ce kamar yana daidaita wato kibiya kai kibiya da za a sa su cikin wannan koromin wato ai kansu daya to haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake daidaita sahabbai wani kai ya yi gaba da wani wani kai ya kere wani haka ke daidaita su ya ce hatta ra'a an ƙadi aƙalla an har manzo sallallahu alaihi sallama bi ma'ana ya ga cewa haƙiƙa aƙalla ai fahimna ma amara na bihi min taswiyat lokacin da manzo sallallahu alaihi sallama ya ga cewa mun fahimci karatun wannan bayanin da yake yana gaggyara mu da ya ga kawai daga an zo an tare kama sai gan mu can a tsare to shi sai fasa ina ta gani yanzu kawai daga ya zo an tare kama sai ce ku daidaita kawai sai kabbara amma da farkon al'amari bin su yake nami yana wannan kai gaba wannan kai ibaya wannan daidaita kai wannan matsanan haka ke musu yace hatta ra'a an qad aqalna anhu har sai lokacin da yaga cewa lalle mun fahimci wannan darasin mun fahimci wannan karatun mana kenan fahimna ma amar nabi min at-taswiyah mun fahimci abin da ya mana umarni na daidaita wannan sahu to sai kyale mu da kanmu muke daidaitawa yace summa kharaja yawman faqala faqama manzo sallallahu alaihi wasallam har wata ranke ne sai ya fito sai ya tsaya zai ba mu sallah mai ruwa yake cewa hatta kada an yukabbir saura kiris manzo sallallahu alaihi wasallam ya kabarar harama ya ce Allahu akbar fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ga wani mutum kirjin shi ya hutu sauran duka an jeru amma shi na shi ya haka shi ne bayan sadar kirjin shi ya fito daga sahu faƙala sai mazu salasalama sai ya ce ibadallah ya ku bayin allah shi ne kenan wancan hadisin da ya gabata sababin zama wancan hadisin kenan sai ce latusawunna sufufakun lalle lalle fa ko ku cika safunku aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum ko baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba tsakankanin fuskokin wannan aukin suka ce litaqsim domin rabawa ne an gane wato abinda yake nihi anna ahdal amrayni lazim ɗaya daga cikin abubuwan nan dole sai ya amsa fala ya hulul halu min adihima halin baya fita daga ɗayansu ɗayan biyu ne kawai wannan aukin ko ku cika fasafinku ko allah saba huskotinku kenan wannan aukin rabawa ne ko wannan ko wannan baiwa a ce ba ku cika sahun ba kuma ba a saba sun kuma baiwa kenan an kun cika sahu kun kubuta da me san sabawan zuciyoyi da sahu ko wannan kai da da da da da hankali da zuciyoyi in kuma ba ku cika sahu ba to kuma za ku haɗu da wancan ina ta fahimta to wannan hadisi malaka cewa al-ahkamul ma'khudha shi ma hukumce-hukumcen da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi a zahirin hadisin yakan nuna wajibcin daidaita sahu da haramcin karkata shi domin mi saboda lilwa'idi shadid saboda wannan narkon da aka faɗa matsananci wani narko ne na sassaɓawar zuciya kuma wannan ayyiri yake za ka ga duk masalatan da ba a cika sahu to gaba ya yi yawa kullum wani da wani ba a zutuwa wanda kuma hikimar da aka shar'anta a zo masallacin in wa ganka ne ka ganni mu kulla alaka ta soyayya kana so na ina son ka har in ban ganka rika jin bana jin daɗi to amma za ka ga masallacin aka zo wanda ya kalli can wanda ya kalli can wani sahun ma ba su haɗa saboda ana da gaba me ya sakamakon shi rashin cika sahuni ku lura sosai ba kuma magana na sallallahu alaihi ai gaskiya ce bayan da za a yi a saba kuma Allah a ga sabanin abin da ya faɗa turaka hatta ma ba ma a masallaci ba har a cikin al'umma da kaga rashin zutuwa ya yi yawa to a masallacinmu ne ba ma mi ba ma cika sahu yadda ya kamata da haka hadisin yana nuna zahirin hadisin yakan nuna wajibcin cika sahu haramcin karkatar da shi saboda wa'idin da aka faɗa na cewa waɗannan ba ku yi wannan ba to zuciyoyinku za su saba ku ta gaba kuna ƙin juna sakamakon wannan malai ce sai dai an samu waɗansu daga cikin hadisai ingantattu waɗanda suke nuna sassabcin wannan ƙarfafa wanda aka yi na cika sahun ya ce to waɗannan hadisan sukan sarrafa shi wannan hadisin su mai da shi zuwa game mustahabi an gane ko kenan da yadda ta sahun ya zama mustahabi kuma karkata shi ya zama mai makaruhi ba ta muharrami ba wannan kuma sun karbo shi ne daga wani hadisi daga hadisin na farko da muka fara da shi cewa in cewa a ku cika sahunku fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala suka ta tunda an ce cikon sallah ne suka ce to wannan ya nuna cewa ashe umarin da aka yi na a cikin na mustahabi ne ina ta fahimta amma dai zancen wajibcin nan wa ya fi ya zai fi karfi an gane ko na fa'ida ta bi wannan hadisin yana nuna mana tsananin himmantuwa akan wato tsayawa game da cika sauru haƙiƙa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance shi da kanshi yakan jibintan daidaita sahu da hannun shi mai girma mai karamci ya daidaita wannan ya ja wannan ya tura wannan gaba malamai suka ce wannan yake nuna cewa daidaita sahu yana daga cikin aikin limanni duk lamamin da ya shiga to ya shiga inda ba hurumin shi ba ya kwaya akwai da yawa masu irin wannan ko to ba aikin ka bane cika sahu aiki limani shi zai leka ya diddiba ya ce yan baya an ka za a daidaita amma ne a gaida babu laifi tun da kai liman ya umarta ka cika sahu idan ka tsaya ka ga ya maka haka kuma shine a damanka ko hagunkinka suka ce dan daidaita ai ga aibu zai lihi zai ba tunda kai na aka umarta ka gyara kai kuma baka iya daidaita kai daya sai da ni sai da na kusan ka ko yayi haka ko yayi banga banga to ya za ka yi sai ka ce malam ko yayi gaba ko yayi baya sai ka ce malam ɗaya baya kaɗan ko ka ce yi ɗan gaba kaɗan sai ku daidaita to amma kai kana sahun ka kana ta can kaza a a wannan ba aikin ka bane ina ta gane eh dai an ga liman yana sakaki to a ce mishi wa liman akwai ni nauyi akan ka aikin ka wanda baka yi sai a ga ya mishi a tunatar da shi ina ta gane da haka dai annabi sallallahu alaihi ya himmantu da lamarin cika sahunna shi da kanshi yake daidaita mutane kuma ne nuna kenan limami wannan aikin shi fa'ida ta uku wato ga waɗanda suke sabawa game da rashin cika sahu an ce cikawa ba sa cikawa to da aka musu sakamako sassabawar zuciya ko da gaba tsakankaninsu to shi ne malike cewa annal jaza'a min jinsil amali ai sakamakon da aka musu kwatankwacin aikin da suka aikata ne ko ba ka ba an sassaɓa musu fuskokinsu da zuciyoyin sakamakon mai sassaɓawa da suka yi a cika wajen sauri wannan ya yi gaba wannan ya yi baya wannan ya yi banga-banga ya yi wannan wani ga kawai haka ne ƙawon ya yi musu haka sahun ya daidaitu ba zai daidaitu ba kai da ake son ana sallah ko mun kai fuskanci alƙibla ya kana sallah kawai kaɗai tana arewa ɗaya tana gusu wannan saɓanin sunna ne ina wata gani yadda fuskanka ya kalli a ƙibla to ƙawawanka ma haka za su za su ci a ƙibla ana fahimta ko kuma wannan shi zai ba da dama sahun ya daidaitu tunda ya ce almankib bil mankib a ce a haɗa digajigi nawa da naka to kai kayi haka ina da jirgin da zai haɗu kaga sabanin sunna ne kuma da yawa suna irin wannan yawancin kawai ba ruwan shi yadda ka san ya zo zai buga wani ƙwallo kawai wani haka kuma sallaci yake to a kiyaye kaga dai wani abu ne wanda yake kakare mini amma ka kalli irin abin da yake haifarwa kai za akwai abu mummuna a cikin al'umma kamar rashin fahimtar juna da gaba da kiyayya to rashin cika sahu yakan janyo mana wannan Allah samu gyara fa'ida ta hudu fushin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan saba sahu kuma wannan yake hukumta a kiyaye ba saboda da ya ga wannan mutumin kirjin shi ya hoto haka hidarin shi ya baci ya ce kuma wallahi ku rika cika sahunku ko Allah saba hukutu to duk abin da ya gano salama ya yi hushi a kan shi to wannan yakan nuna wato lalle ne mutum ya kiyayi wannan al'amari fa'ida ta biyar ta ƙarshe a cikin shi wannan hadisin halarcin yin magana ga liman wato tsakankanin ikama da kuma ta da sallah idan wata bukata ta bujuru ina ta gani kira idan aka kare ina ko ta bukata liman yakan iya bayani a yi magana kuma za ku yi magana duka ya halittu ka cikin sallah ma in na gyaran sallah ne malamai suka ce ku yi ana hira a sallah wai ni ya sallah nan take na rikice wa na kasa gane eh kaza kaza ne sai a ci gaba da sallah kuma na'am kenan waɗannan su ne fa'idodi na cikin wannan hadisi na biyu a cikin wannan babin male ce al-hadisu sab'un hadisi na saba'in an anas bin malik radiyallahu anhu أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأسلن, فلأسلن بكم آه قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فندح فنضحته فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والأجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا يتي اليتيم هو الدميرة جد حسين بن عبد الله بن دميره na wannan hadisi na Anas dan Malik ya dala tabbata a gare shi yake cewa anna jaddatahu lalle kakar shi shi Anas kin me sunanta Mulaika kakar shi Mulaika da'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu wato ta shirya gara ta shirya sanwa ta shirya abinci na musamman sa'annan sai ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanta ya ci wannan abincin kuma zuwa sallallahu alaihi wasallama ya karɓa wannan gayyata da wannan kira fa'akala minhu sai ya ci daga wannan abincin sun makala bincin an gama cin abinci an ƙare manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙumu ku tashi fala usallin na bikum lalle tabbas zai yi muku sallah mana ku tashi in koya muku sallah ƙala anas anas yake cewa faƙumtu ila hasirin lana a lokacin sai na tashi na nufi wata tabar mata mu ƙadi wadda min tuli malubi tabar ta yi baƙi saboda yawan amfani da aka yi ta yi da ita yawan zama da aka yi ta yi da ita ta yi baki ta yi kura ya ce fanadha'atuhu bima'in mala ce annadhu shine arrashu mana sai na yayyafa ma wannan tabarmar ruwa na yayyafa mata ruwa na goge ta na goge ta wa qad yuradu bihi al-ghusl kuma ana nihin wankewa idan aka ce annadhu yakan daukan yayyafa ruwa yakan daukan mi wankewa to amma nan wanne yi kusa ya yi ruwan ya goge ko tunda in ya wanke yaushe har zai bushe kuma a zo a yi sallah a sama ta gare wanda aiki wanda ke na kusa kusa wanda za a yi a tsabtace abu shi na ɗan yayi ruwa a zo a goge a goge a goge kenan annabhu anan ma na shi arrashu kenan ya ce fanadahtuhu bima'in sai na yayyafa ma wannan tabarman ruwa na goge ta na tsabtace ta sai na kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai daraja ne zai zama a sama kenan ya kidimu ma bai san baya zai yi babu wata sai wannan kin shine ya haka faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi sai ya tsaya a saman wannan tabarman sai ce wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu yace ni ana cikin kenan da wani maraye tare da ni sai muka yi sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana gaba su suka yi sahu a bayan shi wal ajuzu min wara'ina wannan latijuwar kuma ita kuma daga bayan mu saboda ita mace ce fa salla lana rak'atayn manzo sallallahu alaihi wasallama ya koya mana rako'i guda biyu kyawawa thumma sarafa sanan sallallahu alaihi wasallama ya tafi banci ya karba wannan kiran wali muslim daga imamu muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama salla bihi wa bi ummihi a wata ruwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla da shi Anas da mahaifiyar shi sai ce fa qamani an yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaida ni a damar shi wa aqamal mar'ata khalfana sai ya sanya wannan mahaifiyata wannan latijuwan a bayan mu to wannan shine malamai suka ce ruwa da ɗaya ce suka ce to in ma ya kasance abin ya maimaitu so biyu ne a ga ruwa ta farko ai hada marayi ko kenan su nawa ne a ruwa ta farko su hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana marayi latijuwa da sai abinci sai kai ci mu sallallahu alaihi wasallam a ruwa ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam anas sai wannan latijuwa yace to lokacin da suna su hudu kenan manzo yana gaba shi da wannan marayan suna bayan shi tsohuwa tana bayan su amma a lokacin da suke su biyu annabi sallama wato suka jeru da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya sanya shi damar shi ai dama mutum biyu za su yi sallah ba ya ake da limamin da mamun aike ruwa ake inda ku bi rakni to sai ka kawo mamun damaka sai kawo shi mamun damar shi sai ya sanya tsohuwar a baya to suka ce amma ya kasance abin ya maimaitu sau biyu ko kuma ya kasance a farkon al'amari an fara sallan ne da nan sallar salama da anas da wannan latijuwa daga baya sai wannan marayin ya zo sai su biyu suka koma baya mazo salar mai da shi baya ke dace kai koma baya suka koma baya suka yi sahu ga mazo salar salama ga latijuwa a can baya ina ta fahimta a wannan hadisi kayan muke zuwa abubuwan da za mu fa'idanta a cikin shi akwai saɓanin malamai game da abin da ya shahi daidaita sahu da yaro ƙararrami a cikin farilla ko nafila jamhurin malamai sun ta akan ingancin yin sahu da yaro ƙarami a cikin sallah ta farilla ko nafila sun kafa hujja da wannan hadisi na anas ina ta gani kaga domin shi anas kaga ai yayi sallah ne yayi sahun shi ne da wannan yaron yatim idan kuma aka ce yatim wane ne yatim marayi to waye marayi wanda baban shi ya rasu bai balaga ba to wani shi ake kiran shi sabi kenan ko to shi wannan tun da aka ce yatim kenan yaro ne mai balaga ba to suka ce suka yi saɓani su jamhurin malami suka ce ya halitta mutum ya yi sahu da yaro ɗan ƙararrami wanda bai balaga ba a cikin sallar farilla da kuma sallar nafila sun kama hujja da wani hadisi da makaranta an gane ko amma abin da yake shahararre a mazabar alhanabila mazhaba ta imam ahmad bin hanbal suka ce ya inganta a yi sahu a sallan nafila da yaro wanda bai balaga ba aiki da wannan hadisin amma ba su yarda ba suka ce bai inganta ba a yi nafila mana kai a yi sahu da yaro wanda bai balaga ba a sallah ta farna ina wata gani kaga sun bambanta ko to shine ma yake cewa hakika bayanai sun gabata akan cewa duk in wata ka'ida ta zo a sallah to ta kumshi nafila ta kumshi farilla duka dai ba salloli bane duka ai neman kusanci ne zuwa ga Allah ake ko me ya bambanta su wannan in baka yi ba kama kaza ne wancin kuma ƙarin menene lada ne amma dukansu ibadodi ne dukansu Allah ne ake wa to malamai suka ce duk abin da ya inganta a sallar tunafila to ya halitta a farilla in ka ce bai halitta ba to ana bin ka bashin dalili ka kawo dalilin da ya nuna cewa banda na banda farilla ina wata gane to haka jumhur suka mai da ma su hanabila zance dai wanda yake shine ya halitta a sallar farilla da sallar nafila a yi sahu da yara wanda ba su balaga ma da ce ma yi ukhazu min alhadis abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisin na farko ingancin yin sahu ga wanda bai balaga ba a cikin sallah an gane ko domin idan aka ce wani maraye ne idan aka ce maraye to maraye ana faɗa ne ga wanda baban shi ya rasu bai balaga ba na aka kenan wannan yaro ne bai balaga ba fa'ida ta biyu abin da ya fi wato gamamu shine ya tsaya a bayan liman wuri wanda ya fi ga mai bin liman to ka tsaya a bayan liman ina wata wani shine afdal sai in a ce ko da wata larura ce ai akwai sallar da za a yi misali wurin yana da kumci ko ku da liman ɗin kawai sai da shi ku ku tsaya a nan liman ya yi gaba da ku kaɗan a bayan shi kuke a in a bayan shi kuke zai tattake ma wani kuma wani ma ma zai iya yin sujadan ba wuri misali in yi kaɗan misali kaga ai ya muke so za mu kwatanta a ce ga anan ne za a yi sallar in limamin ya tsaya anan ku sai ku baya kaɗan saman kurtu ku tsaya kenan kaga shi yana daga nan ku kuna daga can kun tsaya a bayan shi a kuna gehen shi ko to amma aka sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi ko da da wuri kuka yi haka abin yayi amma wanne mi yafi ya ne ne sunna wanda mu zake yi ga limamin kana kallon shi a gabanka wani shine afdal ina wata gani fa'ida ta uku wurin mace wato idan za a yi sallah na jam'i da mazaje shine ta kasance bayan maza kamar da wannan tsohuwa ta kasance ina wata gani fa'ida ta hudu ingancin sallar mace ita kadai a bayan sahu matuka ita ɗaya ce amma idan sun kasance matan da yawa ne to su ma wajibi ne su yi su cika samu an gane ko su daidaitu musamman ne mu ana yayi faruwa sai a cikin azumi ana sallar tarawih ko kaga mata sai su zo sai su ki cika sahu wasu su yi gaba wasu su yi baya wata da danta ma a share haka haka wannan ba daidai bane in ita ɗaya ce za a yi sallar da ta ke ki tsaya amma uku da yawa ne ga limami nan ga maza nan kuma a bayansu kuma ku daidaita sau ku cika sau idan ba ku cika ba kukan iya shiga cikin wannan wa'idin na manzo salama da ya ce duwanda ba sa cika to lalle sukan fuskantar fushin Allah da kuma Allah ta'ala ya sanya gaba da ƙiyya tsakankaninsu fa'ida ta biyar wannan hadisi yana nuna mana halarcin yin jami'in sallan nafila an gane ko duk da cewa ba babu inda aka shar'anta in ba na tarawihi ba a zo a yi a masallaci babu sallar nafilar da aka shar'anta jami'inta babu to amma wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi ya nuna akan iya yi amma ka a riki wannan abin ya zama al'ada kullum kullum daga kun kare sallar azawar sai ku ce to mu yi ratiba sai limai ta ke shiga gaba sai ku bi shi wannan bid'a ce mata ne ina ta gani amma haka kawai wani abu ya kama wani yana yi ka bi shi kawai kuka yi to kuma wannan tayi ba zai mutu ba sai bayan shekara biyu ko kuma shi kana har abu da zai mutu ba to irin wannan babu laifi in wani hali ya zo aka yi ina ta gani amma a kama shi a rika yi kullum wannan baya halitta fa'ida ta shida halaccin sallah da nufin karantarwa saboda mu yi saman salasalama bancin an zo an ci abinci ce ku tashi yi muku sallah don ya koyar da su musamman su da suke su iya mata da waɗansu yara a ya gaba suka bayin kusa da shi bare ma har su ga har su koya su gan shi ido da ido su koya don tun da dai yanzu gashi ya zo gidansu to kuma wannan dama ce ya nuna musu su koya ido da ido sun ga manzo haka yake ruku haka yake sujada domin su koya to babu laifi kai ma an kai je wajen waɗansu mutane ka fahimci cewa wannan ba su da sallar kai ku tashi mai nafila raka'a ne ku yi sabu in ba ku sallah sai ka tsaya ka yi komi musamman irin wani ba a cika sabu da sujara ba a cika sabu ba a cika sujara ba a cika ruku'i kaga kana yin ruku'i kana dagowa dukkan su mafiya wani ya ji ma zai dawo kai kuma tsaya ka yi duk abinda aka ce a yi ya ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan duk wani addu'o'in ka yi su kana tsaye ya je ya dawo ya ga cewa ko mun ne ma kai to kun kaje sujada sai ya gane ashe ba haka ba kawai ake yi kuma in akwai wani ƙarin bayani an ƙare ya kace musu to haka sahabai suka rawaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake sallah gabar da kaga ba sa yin ta kace to fa in aka dago daga ruku'i dagowa daga ruku'i kace musu farilla ne duk wanda bai yi ba to sallar shi bata ci ba bata yi ba ai ka sa akwai wanda suke tazarce ko daga ruku'i yake zuwa sujada to ban ai babu babu wannan warrafu minni kaga sallar bata yi ba to da haka dai ya halitta mutum yayi sallah domin nufin karantar da al'umma ko kuma ma da wani manufa na shari'a wanda yake akwai amfani game da wani babu laifi fa'ida ta bakwai wani hadisin yana nuna tawadu kaskantar da kai na nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato a, a karamcin shi da kuma tausasawar shi ga al'ummar shi da kalli wannan mutum ba kowa ba ce talaka ce daga cikin talakawa amma kawai aka ta shirya abinci ta gayyace shi kuma ya tafi ai inda sai masu kudi ai musamman wasu malaman he mai kudi kai talaka ka isa ba kai magana da shi kuma wai malami ne ma kawai malami ne kawai to shi wannan annabin Allah ne malantan mana aya nan ka samu ta haka zama malamin ko shi annabin Allah ne ka kalluwa sallallahu alaihi wasallam tawaduli ya kai ma wancan ziyara ya goyi wani saman jakki yayi kaza yayi kaza amma kai an ce kai ka gaje shi sai dai ka gaje amma wasu abubuwan da ba gaje su ba ai al'ulama warasatul anbiya in ba duka bane ga malami nan da girman kai a wannan ba gadan manzo bane gadan shedan ne kai yamana malami da girman kai malami ba tawadu malami sai jiji da kai da nuna isa wani ba malamin Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya rayu duk matsayin da gare shi tunda Allah ya halicci halitta ba aika mashi ba amma kallin da yake rayuwa da mutane to amma kuma kai ilimin ma ba wani kirki bane bai ishe ka ba sosai tsakani da Allah sai kuma girman kai fa'ida ta takwas wani hadisin yana nuna mustahabbancin kiran wanda aka kiraye shi mustahabbi ne ya je wani ya shirya abinci ya ce wanda Allah ina gayyatar ka gida yana ka zo ka ci abinci wannan mustahabbi ne ina ta gani musamman ma idan ya kasance a cikin karɓa kiran nashi wato zai zai daɗaɗa mishi rai zai ji ƙarfin gwiwa to an so a karɓa wannan kiran ya yi wani rashi kaje ka mishi ta'aziyya an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina wata an gane wannan abin da ya shahi kenan mutum ya shirya abinci ya kiraye ka in ba walima ba ne na aure shi in walima na armeni to me hukuncin shi wajibi ne ka in walima ne na arme mutum ya gayyace ka su wannan wajibi ne ka sai ina ta gane amma ko haka nan mutum ya tuwo ya cirya abinci a gida ce yana karrama ka ka zo ka ci wannan mustahabi ne ina ta gane to waɗannan su ne manya-manya abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi sai hadisi na gaba al-hadisul hadi wa saba'un hadisi na saba'in da ɗaya عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني وانا حديث أخرجه البخاري في الآذان والمسلم ومسلم آه في صلاة المسافرين a hadisin abdullahi dan abbas idara tabbata a gare shi yake cewa bittu inda khalati maimuna na kwana a wajen yin mahaifiyata ko kanwar mahaifiyata maimuna ita maimuna kuma wace ce matar annabi sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minin kenan kira ina kwana gida annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yake yin sallah a cikin daren wannan kenan min al-layl wani yanki daga cikin dare sai ya tashi yake sallah Abdullahi dan Abbas saboda kwadayin shi da neman ilimi ka ji wa har gida biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ga wai me yake a gida na ibada yace fa qumtu an yasarihi sai na tashi in bi shi sallah sai na tsaya a hagumkin shi fa aka zabi ra'asi sai manzo ya kama kaina fa aqama ni an yaminihi sai ya maido ni da mashi kamar yadda dai in mutum biyu suke sallah a haka za su malamai sun yi saɓani akan tsayuwan mai sallah galiman lokacin da suke sallah su biyu raka abinda yake shahararre a mazaba ta imamu ahmad wato duk mutumin da ya yi sallah a hagun liman salashi ta lalace an gani ko? kenan idan mutum ya tsaya a hagun liman da a daman shi babu komi babu wata wani uzuri ka tsaya a hagun kai sallah bakar sallah amma jumhurin malamai sun tahi daga cikinsu akwai al'immatu salata abu hanifa da malik da shafi'i zuwa ga cewa sallar wannan mutumin ta inganta an gane ko sai dai bai yi ba abin da ya dace a yi sai ba wani dalilin da za a bata mishi sallah da haka dai ka tsaya a hagun ma a dama shine sunna an ka tsaya a hagun sallah ta yi amma mi ba ka yi ba abin da ya dace ma da ce ma yi hazu min alhadis irin ababen da za a fa'idanta a cikin wannan hadisin na farko shine abin da ya fi ga mai bin liman idan suna sallah su birak ya tsaya a daman shi ina wata gani wannan shi ne abin da hadisi ke nuna fa'ida ta biyu ingancin tsayuwa ga mamu a hagun liman tare da cewa ko da a damar tashi babu komi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai lalata ba sallallahu alaihi abbas ai ana cikin sallar ne yana hagun kin shi ko ya kabbara ana sallar sai kamo shi bai nuna mashi cewa yanzu wannan ta lalace ya sake kabara sabuwa ina ta gani don haka kenan sallah ta inganta amma ba ka yi babin da aka so a yi fa'ida ta uku lalle mamu guda ɗaya idan ya tsaya a hagun ƙin liman to lalle liman yana da 'yanci ko kuma ya cancanta liman ya kamo shi ya juya shi ya maido shi damar shi amma zai yi wannan ne ta bayan shi ba ta gaba ba ba janyo shi za ka kai haka ba haka za ka sa shi ka janyo shi saboda waɗansa ne sun nuna ya ce min halbihi daga bayan shi ne ya janyo shi ya dawo wannan wuri kamar da ruwayar imamul bukhari ta nuna a fa'ida ta hudu aiki a cikin sallah idan ya kasance saboda gyaran sallah ne baya cutar da sallah a kun gaɗa ya an yi aiki a kamo shi a juyo shi shi manzon salama a ga ya jujuya shi aiki shi kuma ai ya tashi daga nan ya zo nan to irin wannan baya taba sallah baya mata komi kuma hadisin yana nuna ingancin yin sahu da yaro ina ta gani karami tare da wanda ya balaga ko ɗanka ne ka janyo shi sai ku yi babu lagi hadisin yana nuna haka hadisin yana nuna shar'ancin yin sallah da daddare da kuma mustahabbancin shi fa'ida ta bakwai hadisin yana nuna ƙoƙari da jajircewa na abdullahi ɗan abbas da kwaɗayin shi akan neman ilimi da kuma tabbatar da shi yadda duk inda masu sarasa zama ka inda a waje yana bibiyan shi to amma kuma wannan duka bai hana ba har ya biyo shi gida ya ga me yake yi abin da ya shahi ibada hadisin yana fa'idantar da cewa ba a sharɗanta ba ga ingancin liman cewa da in zai shiga limancin sai ya yi niyan cewa ni na shiga ni sallah da niyan zan yi limanci ba sharaɗi ba ne ko ba ka ba annabi sallallahu salama limami ne ko ba limami ba ne limami ne amma yadda yawa da sallar sai abla ɗan abbas ya zo yanzu kuma sallar ta koma ne jam'i sai manzo ya zama liman abla ɗan abbas ya zama mamu ai ba kahin a faru sallar ba suka yi wannan miyar a cikin sallar ce aka yi wannan da aka nan babu lai mutum ya faru sallah mun faridi wani ya bishi ta rikida ta koma ne jam'i kenan to waɗannan su ne a fa'idodi na wannan hadisi kuma wannan shi hadisi na ƙarshe a cikin shi wannan baba insha Allah darasi na gaba za mu tashi babul imama baban da ke bayani akan limanci muna wata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل المجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلي لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين